al-maqamatu sabi'a wal 20 maqama ta 27 al-wabariya wadda aka dangana ga zaman ƙauye wannan makama ta 'yan ƙauye ce duk wanda yake ƙauye ya tashi to ga makamar sunan wabariya akal harith ibn hammamin qal harith dan mai himma ya bada labari ya ce miltu na karkata fi rayyiki zamanin ladhi gabar a farkon zamani na da ya shude ila mujawarati ahlil wabar sai na ji ina son makwabtaka da mutanen ƙauye. Da na tashi bini-bini ina ƙauye, da na tashi bini-bini ina ƙauye, Allah ya samu son makwabtaka da ‘yan ƙauye. Ni ya kai ni, li'ahuza akhadha nufusihim al'abiyya, dan in koya ma kaina koyi da rayukansu da ba su ɗaukar walakanci, ba ƙauye bai ɗaukar ma walakanci, kowa kaci. mulkin ka da kuɗin ka bai bashi tsoro zai gaggaya ma magana ya ma bakan magana shi yasa wani lokaci idan abubuwa sun rincaɓe sai an haɗa da ƴan ƙauye a addini da duniya sai an haɗa da ƴan ƙauye saboda shi ba ƙauye haka take gare kana honorable ɗinka kana speaker ɗinka ya kwance kwance ya dan ma magana shi ɗan gidan wane ne wanga ɗan wance ne ɗan ɗan wance ne wanda an ka ɗaura aurenta da akuya duk ya baje ka gaba ɗai ba ruwan shi amma in ka mai alheri sai ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi sallah da ya raka a biyu sai ya sallame da ya sallame sahabbai sai kunya ta kama su sai na abubakar sai na umar ba su iya magana a ce ma annabi an yi sahau to Allah ya sa akwai zuliya da ni zuliya da ni mutumin kauye ne shi ko ba kauye bai gani ya kyale wallahi dan ko menene zaka yi mai sai magana sai kalli annabi dukkan annabi da tsaba hasken annabi na annabta ya ce a kusiratin salatu amna sita ya rasulallah annabi sallah an rage ta ne ko ko mantuwa ta kama ka annabi ya ji magana kamar daga sama duk sahabbayan annabi ba mai iya wannan magana ba mai iya ce ma annabi lema ba mai ce ma annabi kaifa yau ga dan kauye zule da ya ce a kusiratin salatu an rage sallah ne amna sita ko kamanci sai annabi ya ce ma kusirat wa ma nasita Allah bai rage sallah ya mai da ita biyu ba kuma ni ban mance ba sai zule dai ne shiru Allah bai mai da sallah raka biyu ba kuma kai baka mance ba kuma biyu kai sai ce ma annabi la budda min ahadima kai dai ƙara tunani la budda min dole akwai guda ko dai Allah ya mai da ita biyu ko kuma yau kai mantuwa biyu kan muna idan Allah ka kalli wannan karhin zuci ce la budda min ahadima dole akwai guda to nan ne annabi ya kai a'a wane ne ka yi mashi irin wannan sai annabi ya kalli sai na baka ce a haƙƙun ma ya ƙulu huzure dai ba ƙauyen ga da ke magana da gaske kai sai ta haɓe suna na'am ya rasulullah na'am ya wai annabi da gaske kai wallahi biyu an kai wannan ne annabi ya zabura ya ƙara raka'a ta uku da ta hudu sannan sai ya sujada ba'adi saboda na ƙasa wa zada to da haka wani abu dole sai mutanen karkara sun ɗai ka iya magana ta ga ba dan zule ne na cikin su ba shikenan magana a samu hukuncin kabli da baji ba za a samu ba to ina so in yi koyi da ɗabi'un su al'abiyya wanda ba su ɗaukare ni wa alsinatuhum al'arabiyya in tashi da harshen su irin na larabci menene harshen su na larabci larabci na asali kan tagariyar shi na ƙauye to sai ka je ƙauye za ka same shi wata rana ibn abbasin yana karatun wata sura ta alkur'ani sai yana ya kai ga wata aya bai san ma'anarta ba sai ya ce bari ya je ƙauye in ya je ƙauye insha Allah zai samu fasararta inda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa dan adam yana zaton ba zai dawo mani ba da ayar take a ita bace a kota aya da ta ƙur'ani to akwai ta aya dai sai ya ce bai san ma'anarta ba shi kenan yana zuwa bakin gari sai ga wani yaro na wasa da filfilwa sai ya ja wannan kalma ta ƙur'ani da bai san ma'anarta ba ne Qur'ani ke ta mutum na zaton ba za a dawo da shi wajen mu ba an yi suraka su da ba ita ba to ala iya halin dai kowace ce za mu tuna ta zuwa anjima to ina so in samu harshe irin nasu na larabci fashan martu sai na zara damtse tashmira malla ya alu juhuda irin zara damtsen wanda bai rage kokari waje altu sai na haɗu a fil ardi ina tafiya a bayan ƙasa gauran wa najida in shiga kware in hau tudu ina ta hulɗa da mutanen ƙauye ila an iqtalaitu hajmatan har na samu wani garke minan ragiya daga cikin dabbobi ma'ana na kai ga ɗan garke na tumaki nawa wasallatan na samu wani yanki na samu a hattaktalaitu har na samu hajmatan wani yanki minan ragiya daga cikin raƙumma ma'ana zaman da nake cikin 'yan ƙauye to ni ma na samu wani yanki na raƙumma wasu latan na samu wani yanki minas sagiya na ‘yan tumaki da awaki. Sun mawaitu, sai na tare ila arabin zuwa ga wasu larabawa ardafi a kiyal, wanda yake ɗiyan sarakuna ne, wa abna'i a kawal, kuma ma'abuta tsananin fasaha da iya magana ne. Ba wutsanuni sai suka kai ni amna a janab wuri tsararre, wa fallu'anni suka dakushe min hadda kulli naf kaifin dukkan wani abu mai cizo fama ta'awwaba ni indahu muhammad bakin ciki bai taba sauko man ba sadda ina wurin su wala qara'a safati sahmun kibiyar wani maki bata taba bugun duci na ba ila an adlaltu har sai da na batar da fi lailatin a wani dare muniratul badr mai hasken wata sai na batar da liki hatan wata taguwa tawa gaziratar dar mai yawan nono ma'ana cikin dabbobi na ko da na dawo na diba babu taguwa kuma mai shayarwa ce ta ɓaci kaga akwai matsala falam afib nafsan raina ba ta man daɗi ba bi ilga ya talabe ha in ki zuwa neman ta wa ilga ya hable ha da jefar da igiyarta ala garibi ha akan tozonta abin da ake ce ma jefa igiya kan tozo idan aka yi malakumi da baibai ma'ana ana nuna kai ya miƙe kai ya tashi to idan aka zo aka kwance da baibayin sai a wurga mai shi saman tozo ne ma'ana da an wurga mai igiya saman tozo ma'ana an kwance shi duk gidan uwar da zaya ya ta tahiya shi yasa idan mutum ya ce ma matar shi habluki ala garibiki igiyarki tana bisa wuyanki tana bisa tozonki ta su ma'ana ki ta duk gidan da kika son zuwa to ni sai na zama ban ji daɗin ilka'u hamliha in jefa igiyar ta ba ala garibiha akan tozanta fa tajassartu farasan mihdaran sai na hau doki wanda yake mai sukuwa wa ataqaltu ladnan na ɗauki wani irin mashi khattaran mai yawan motsi saboda karfin shi wa sirtu lailati jama'a na kwana tafiya tsawon dare na ajubul baida ina yankan daji wa aftari ina bin kulla shajara dukkan daji mai ice wa marda da dajin da affako bai da itace ila anna sharar subhu rayati har lokacin da asuba ta bude tutocinta wahai ala da'i ila salati ladan yayi kira zuwa ga sallar shi asuba ta yi anya salatu fa nazartu ammatin rakuba sai na sauko daga bayan dabba ta abun hawa na لأداء المكتوبة دين بعد صلى فريلا ثم قلت سينا كوما في صحوتها سما باين wannan dokin nawa wafarartu na gudu an shahawatiha daga tsananin gudun da wannan dabba ke yi ma'ana wafarartu na gudu an shahawatiha akan sawunta wasirtu sai na tafi bayan na kwana tafiya la ara asaran ban ganin sawu illa kafautuhu sai na bi sai in ce kila sawun taguwa ta ce da tabbaci wala na shizan ba wani tudu da zan hango illa alautuhu sai na haye shi wala wadiyan ba wani kware illa jaza'tuhu sai na yanke shi wala rakiban ba wani mahayi da zan haɗu da shi illa satla'tuhu sai na nemi ya bani labarin da Allah malam kaga wata taguwa bisa hanya wajidi kokari na ma'a zalika tare da wahalar da nake ta bincike ya zahabu hadara yana zuwa ga banza na'am wala yajidu wirduhu sadra gangara shi bata samu abun sha ba ila an hanat sakkatu umai har lokacin da tsananin zafin rana yayi walafu hajirin aka zo da wani irin garjin rana yudhilu mailana amma yudhilu gailana ammai yana shagaltar da gailanu gabarin masoyiya ce da ake ce mu mai wa kana yawman wannan yinin da muke ciki atwal shine mafi tsawo min zillil qanat daga inuwan mashi goran mashi to tsawanta tsawon inuwarta bai kai tsawon wannan yini ba wa harra wannan yini yana da zafi fiye da zafi min dam'il mikilat daga jinin mace mai wabi fa'ikantu sai na gano annini illam astakinna idan ban natsu ba minal waqda daga wannan tsananin zafin rana da nake ciki wa astahimma idan ban nemi hutu ba birraqada da yin bacci ba adnafanil lugo wahala za ta kashe wa alika bi shu'ub mutuwa za ta kama ni fa'ujitu sai na karkata ila sarhatin naje wajen wata itaciya kasifatil agsal mai yawan ganyen rassa wariƙatil afnan mai yawan ganyen reshe li'ugawira don in samu yin bacci ta ta ha ƙarƙashin itaciyar nan ilal mugairiban ko da zuwa magariba magariba tasgirin magaribu mugairiban in yi bacci ko da zuwa magariba fa wallahi na rantse da Allah mastar waha nafsi numfashi na bai huta ba walastaraha farasi na'am fa wallahi na rantse da Allah mastar waha nafasi shedata mastar waha bata canza ba walastaraha farasi doki na bai huta ba hatta nazartu sai da na yi hange ila sanihi ga wani mutum wanda ke taso man daga dama laraba suna da al'ada duk abin da ya fito ma damanka sai a ce salih duk abin da ya fito hagunka sai a ce barih salih wai sa'a ta samu gare ka akwai albarka halibi abin da ka gani dama salihu kenan barih ya biyo ta hagu ba albarka barih shine yake cewa taqini sharra sihri min kulli barihi to barih abin da ke zuwa ta hagu shine barih laraba duk abin da ya zo ta hagu ba a farauta ta sai a wannan kakka halmai barih ba albarka ta hagu ya biyo barih kenan in ko ta dama ya biyo sai a ce sane ta dama ya biyo akwai sa'a to ana nan ni hatta nazartu sai da na yi kallo ila sane ga wani mai taso mani kamar farauta fi hay'ati sa'ih amma yana cikin kamata matafi wa huwa yantaji unudati ya taso ma inuwar da nake ciki waya shaddu yana mugun sauri ila buqati ya taso ma inda nake zaune to kana cikin daji kaga mutum ya taso ma har da irin yanzu baka san ko wani iri bane dole gaban ka ya fadi yana sai ka fane kana ji bakare to sai na kyamaci in iyadahu karkato wa shi ila ma'aji zuwa inda nake fasta'aztu billah sai na nemi Allah ya tsare ni min sharri kulle mufadi daga sharrin duk abin da ke mamo mutum sun matara jeju sai kuma raina da guri sai na yi ƙaunar an yi tasadda mai shi da nace kila ma taguwa ta ce ya cinta ya ganne ya ce mai malam kai kaɓatar da taguwarka tana nan bayan duci ka je ka ganta kaga mai biɗa kullum za ka gan shi kamar bai da hankali saboda kullum zato yake zai samu sai ce kai kila wangama da zai zo zai ba ni labarin taguwata ya ganta tana wuri kaza. Au ya tabadda ko ya bayyana murshidan mai shirye da ni inda zan gane ta. Falan makata raba min sarhati lokacin da mai taso wannan ya kusanto ice na, wakada ya kusa ya hullu bisahati ya sauka inda nake. Alfaituhu sai na gan shi ashe Shekha Nassaruji, shehinmu ne Abu Zaidin Assaruji. muttashihan yana ɗauke bijirabihi da burgami wa mudtsaginan yana mai malkame uhubata tajwabihi kayan tafiye shi fa'anasani iz warada zuwan shi sai ɗebe mani kewa wa ansani sai ya mantar da ni ma shara da abin da na batar na dabbata sun mastaubahtuhu sai na ce abu zai da yaman cikakken bayani min aina asaruhu daga ina ya fito wa kaifa ujaruhu wa bujaruhu ya labarin shi sabo da labarin shi tsoho yake bayan shida sai ya mani waka badihan nan take walam yaqul ihan bai ce in mai shiru ba ga waƙar da Abu Zaid yi walle mustatli'in da qilata amri laka indi karamatun wa azaza ana ma baina jawbi ardin fa ardin wa suran fi mafazatin fa mafaza zadiyar sayd wal matiyatu rah na ali wa jihaz al jirab wal ukaza fa idha ma habbt misran fa baiti غرفة الخال والنديم جزازا ليس لي ما أساوي إن فات أو أحسن إن حاول الزمان ابتزازا أبو زيد ɗan duniya ne wannan baito ta yana gwada shi ɗan duniya ne kuma na ƙarshe yace kul ka ce li mustatli'in dakhilata amri ga wanda ke son jin labarin boyayyen lamarina ma'ana mai bugan man ciki ya ji mi nake ciki to ga ansa ka ce laka indi karama zan baka girmamawa wa'azaza da jin nauyinka zan gaya ma duk abin da kake son tambaya. Ana, ni Abu Zaidan Asaruji a sunana, ɗabi'ata ma baina jawbi arzin fa'azin, aiki na in yanke wannan ƙasa zuwa waccan ƙasa. In na taso daga birnin Kebbi sai Sokoto, daga Sokoto sai Gusau, daga nan sai Huntuwa, daga can sai ka ji ni Kano, sai ka ji ni Bauchi, kai ana na han mai duguri aiki na jawbi ardin fa'ada in yanke wannan gari in wuce wannan gari wasu ran ina da al'ada ta tafiyar dare fi mafazatin a dokar daji fa mafaza bayan na hita wani dokar daji sai rana ta faɗi za ka ga na faɗa musu kurgumin daji aiki na kenan in ka ce to me kake yi in ka shiga daji yace zadi guzuri na asai da farauta in na shiga dajin da akuwa ka banza barin ka banza to farauta nake yi wal matsiyatu taguwar da nake yawon garuruwa da ita na Ali takalmina silifa na su attaguwar waje hazi kayan tafiya ta da ake son mutum ya tafiya da su aljirabu jikka wal ukaza da sanda sanda ta dogarawa jikka ta in na samu wani abu in sa ciki kaga cikin daji in ci farauta banda komi daga jikka sai sanda amma fa idza ma habitu tu misran idan na sauka babban birni ka a ɗauke ni ƙaramar harka ta haifa baiti inda nake sauka gurfatul hali hotel sai in ce ina a ja'iz hotel sai a ce yana can bypass to da na je ja'iz hotel sai in ce a kama wani ɗaki mai kyau wannan dima abokin hira ta juzaza jarida sai in ce yau wace jarida ta hito to wanda a cikin sun kurgumin daji wai har ya san jarida in an ce ga nan sai ce to wacce bata hito ba a samo min jarida to kaga in ina daji ni dan daji ne dan kauye ne in ni shigo gari ni dan birni ne ina hotel ina karatun jarida laisa lima usa uban da abin da zai bata min rai sai dai kana da dukiya kaddara za ta fada ba dukiya ko to ban da wata kaddara balle kaddara ta fada mata laisa lima usa uban da abin da zai iya bata min rai in fata in ya kuce mana ni ban da wani abu da za a ce wai in na rasa shi na ban na lalace au ahzana ko in yi bakin ciki in hawala zamanu ibtizazahu idan zamani na son kwacewa ban da mata ban da iya ban da shago ban da gona ban da komi gaira anni abitu hilwan min alhammi wa nafsi anil asamun haza arkudu layla min ajabni wa qalbi بارد من حرارة وحزازة لا أبالي منك أي كات تفوقت ولا ما حلاوة من مزازة لا ولا أستجيز أن أجعل الظل مجازا إلى تسني إجازة وإذا مطلب كذا حلة العارف بعدا لمن يروم نجازا ومتى اهتز للدناءة نكس آف طبئي طباعه واهتزازا فالمنايا ولا الدنايا وخير من ركوب الخنا ركوب الجنازة yace gaira anni kai ni dai sai dai ni abitu hilwa min alhami ina kwana ban da bakin cikin komi ban da damuwa in daji nike daji nike in ni shigo gari hotel ina kwana hilwan min alhamina wofinta daga bakin ciki wa nafsi munhazatun raina ta koma daban anil asaba ta ba bakin ciki arkudul laila ina kwana tsawon dare mil ajabni cike da ido na in tabacci malam sai as-salatu za ta farka da ni wa kalbi zuciyata ko da zan falka bacci barizin zuciyata ta yi sanyi ba magana hawan jini min hararatin ba wani zafin zuciya wa hazaza ko wani bakin ciki da takura la ubali ni ban damu ba min ayyuka asin tafawwaqtu daga kowane kofi aka bani ruwa ne zuma ce nono ne horo horo ne an kaban ni duk abin da na samu ci ne kai duk abin da na samu sha ne kai ni ba ne ni ban damu ba min ayyuka asin tafawwaqtu daga kowane kofi aka bani abin sha sha zan yi wala ma halawatun ba ruwana da cewa sai mai daɗi min mazaza daga abu mai tsami la ba ruwana da cewa mai daɗi nika so wala astajizu ban taɓa halatta ma kaina ba ni ban taɓa halatta ma kaina ba an aji alazulla in yadda da a kaskanta ni majazan wai ya zamo halat ila ta salli ijaza don a samu kyautar mutane ma'ana duk wanda zai walakanta ni dan yaban abun duniya to ƙarya shi ta sha ƙarya ni ba mutum ne da ake walakantawa a bani abun duniya ba shi ne ce la tun da nake ban taɓa tara abinci abinci ba ban taɓa tara abin sha ba sannan ka ji al'adata wala astajizu ban taɓa halatta an aj'ala dhulla majazan in mai da kaskanci halak gare ni riga ta kaskanci in yadda in sa ta ila ta sanni ijaza wai dan aban kyauta aban ni talauci na da ciyata ta kashe ni wai za matsalabul abinda nake nema idan dai ka sahun latal ari zai sai man aibi kahin in samu abin sai sunana ya ɓaci fabudan Allah wadarai liman ya rumu na jaza ga wanda ya ce in tayan an so duk abin da in ce an so abin nan girma na da mutunci na zai zube to Allah tsine ma wannan abu mai ba da abin shi ma Allah ki ne mai ban so ban bukata mana abu zaidi ya fifita martaba da karama shi ta dan adam da walakanta shi wa mata hatazza nifsu idan na ga wani kaskantaccen mutum yana sauri liddana a tiga harka ta koma bayan shi to afa tabiti ba abu dabi'a ta sai ta kyamaci wannan dabi'a ta kaskanci wati zazahu da saurin da yake yi na yaje ya bi layi a ba shi kuɗi ko ya je bakin gamin house yan sanda na cikan mutane wai mashin za a baya to ni ba ni wannan har abada falmanaya gara in mutu walad da naya da awalakanta ni da awalakanta ni wallahi gara in mutu shine falmanaya mutuwa zo zo mutuwa ina mara barki ki zo ke mutuwa zo in mutu yanzu walad da naya amma bai yadda awalakanta ni ba wa khairun min rukubil khana abin da yafi man in yi saban Allah abin kuɗi rukubul jinaza a azani bisa makara a azani bisa makara ai tsunami da ni ya yi sauki ga rayuwata bisa a ce in yi saban Allah kala kaza abin miliyan kaza saban Allah ban yi a kai ni lahira na yadda sun marafa ilayya sarfu bayan ya yi wa'annan baitota na bayanin cewa yana shiga dazuzzuka yana kwana hotel duk da bai da kuɗi amma bai yadda a ce mai kaskantacce ba a gan shi ƙarƙashin gada ko ya kwana masallaci babban wuri ya ka zo ya kwanta sai ya ɗago kan shi ya ɗago idanun shi wuri na wakala ya ce li amrin ma ba banza ba jada'a kasirun anfahu kasiru ya daɗa hanci ne kasiru da kaga ya cire hanci ne ba banza ba shi kasiru wani mutum ne wanda wata mata mai ƙarfin mulki da ake ce masa ka'u ta je ta kai hari garin su ta kashe sadaukan garin da sojojin garin kuma shi ɗan sarauta ne sai ta kashe mai uba uba ne sarki ne ta kashe uba ne bayan ta kashe sai ta dawo ta ci gaba da mulki amma ita ta kashe sarki ba san ɗayan sarki ba shi ko kasiru ɗan sarauta ne ya zo ya ga gawan uba ne ya ci taɓi jan wa ya kashe uba na an ka ce a sarauniya sarka'u ya ce wallahi sai ya ɗauko fansa sai ya ce ya kashe sarka'u sarauniya da ta kashe ubanai to kai talaka da kai ina kai ina sarka'u mai ƙarfin mulki wadda ta halaka garuruwan da ba su da iyaka sai ce ba dai ta kashe ubana ba ni an makashinta to shine kasiru sai je sa aka samu mai wuka irin ta wanza mai mai mugun kaifi mai kyau sai ya aza haka ya kama hanci ne da kasa ana ma kaza sai ya zu sai ya yanke hanci ne da ya yanke hanci ne sai jini sar sai maza ya sa wani magani ya daddahe bayan ya daddahe sai ya ruga da gudu ya yi tabiyan hanya ya yi tabiyan hanya har ya kai benan sarauniya zarkawo da ya je sai aka ce ga wani bawan Allah nan ya zo da ƙillallen hanci sai ta ce bawan Allah wai ta ce ma hanci ya ce maƙiyanki na gari kaza da gari kaza da kika yaƙa wai don sun ji ina son ki ina taya banki ina miki waƙoƙi shine sun ka ce to ko su yanke harshe na ko su yanke hanci na to shine dai Allah ya tsare ba su yanke harshen ba sun ka dace min hanci ta ce saboda mu masu martaba an ka dace ma hanci za a yi ma hanci na zinari ya ce godiya nake sassa aka yi mai hanci na zinari mai kyau ta ce kuma mun zaɓe ka mun saka cikin dogaranmu ya ce godiya nake za a yanka ma albashi mai tsoka ce godiya nake ko sai ya dawo gidan sarauniya amma me ya kawo shi bala'i ya kawo shi dan baban za ta sayar da ta hanci ne ba to shi ne yana nan tun yana bakin jan na ɗai saboda ƙoƙari bai da ƙuya ka san duk wanda bai da ƙuya Allah na bashi promotion da sauri sauri amma da ka zan maƙiyaci sai a yi shuri da kai sai a ɗauko mara ƙuya to bai da ƙuya yaro ba ƙuya ne sai aka ce dawo get na biyu ah ƙoƙari shi ya ƙaru aka ce dawo get na uku har ya dawo get na bakwai wanda daga shi sai sarauniya kai sai da ta kai duk wa'annan da ke kula daga kyan na ɗaya har na bakwai duk sun dawo karkashin ne duk mukullan na wajen shi turan nan sai ce ta lokacin ɗaukar fansa ya yi ya je yaman ya yi da sojoji na bala'i da makamai masu muni ya ce su yi ƙoƙari su shigo cikin benin mukullai hannu ne suke zai buɗe masu shiga su yanke mai zarkawa da ta kashe mai uba to shi kenan masu gadi sai abin da Kusairu ya ci shi an mai gida shi an tiket na bakwai to shi ne ran nan sai ga sojojin sun iso shi ya ɗauko abu ne sun shigo gen na ɗaya sun shigo na biyu har sun kawo get na bakwai tana kakka buɗe kakka buɗe su shigo su kashe ni sai ya buɗe da ya buɗe tagga sojoji na shigowa da makamai sai ta sauri ta haye saman benanta da ta haye saman bene sai ta kulle tace da wani kaskantacce ya kashe ta gara ta kashe kanta tana da wani zobe zobe akwai guba ciki ne sun musa'a sai ta balla wannan zoben sai ta tsoce guba tana tsoce guba sai ta faɗi ta mutu tace to ta kashe kanta ya yi sauki bisa wasu kattan banza da aka ɗauko haya su kashe ta shine mai hamziya ke cewa fa huwa fi su ifi'ili zabba'u